رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a sha biyar ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma 22 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali mutum uku ne ke sallah ɗaya liman biyu mamu ɗaya daga cikin mamu sai arwallarsa ta warware yaya za a yi abinda zai yi sai ya dawo damar liman an gane ko sai ya dawo damar limami saboda daman matsayar mutum ɗaya idan yana sallah tare da liman shine ya tsaya a damarsa idan mutum biyu ne ko sama da abin da yake biyu dole su tsaya a bayansa don haka kenan a wannan lokaci sai ya dawo damar limami shi limamin ya yi baya ko shi kuma mamin ya yi gaba inda dai aka dan samu wato shine yalwar kenan wuri na'am saboda kamar misali idan suka tafi misiyon haka wai kamar a sai kamar masu yakar su boko haram wai misali sojoji da ake tura su misiyon kamar misali tsaron bakin iyaka ko kuma yakar wasu yan ta'adda da abin da ya kamata haka za su iya ajiye azumi kwarai da gaske duk musulmi a matsayin shi na mai bulaguro to Allah ya masa rangwamen aji azumi ko da bulaguro na sabon Allah ne tare da cewa wasu malamai sun kayyade rangwamen aji azumi ya keɓanta da bulaguro wanda ya halatta idan bulaguro bai halatta ba suka ce ba maganar aji azumi ba a masa rangwame ba kamar yadda ba a masa ba rangwamen kasar musamman to amma tare da cewa ubangiji ta'ala a cikin alkur'ani ya yi idilakin safar kamar yadda ya ce da ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance daga cikin ba shi da lafiya ko yana kan hali na bulaguro ya sha azumi na kansu kirga wasu kwanuka na daban domin rama iya adadin abin da ya sha to don haka a nan malamai suka ce Allah bai bambanta bulaguro wanda yake na halak game da wanda bai halatta ba haka a can da ya ce wa'iza barabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru min as-salah don haka ne magana mai rinjaye guda biyu ko da na sabon Allah ne a matsayin shi na musulmi an masa rangwamen kasarin sallah kuma an masa rangwamen aje azumi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul wasaya mun tsaya ƙarshen babi na hudu wanda babi na hudu kamar yadda bayani ya gabata malam ya yi tarjamarsa game da fadar mai wasiya ga wanda yake nihin yi ma wasiya cewa ta'ahad waladi wato ka kula da yarana wa ma ya juzu lil wasiyi min ad-da'wa da abin da ke halatta ga shi wanda aka masa wasiya wato na da'awar wani abu ya kai karan cewa an masa wasiya game da abu kaza kamar yadda bayani ya gabata malam ya zo da hadisin aisha a ƙarƙashin wannan babi take faɗa utuba ibn abi waqqas ya ma ɗan uwansa sa'ad ibn abi waqqas wasiyar cewa ɗan baiwar zama nashi ne ya ce masa fa'abihu ilaik ya ce ko bayan raina ya ce ka karɓi wannan ɗa karkula da shi wannan shi ne mahallin shahi an gane ko na mai wasiya ya faɗa ga wanda yake nihin ma wasiya cewa ka kula da 'ya'yana don haka kamar yadda bayani ya gabata wasiya ba ta keɓanta ba da dukiya shi ne sai ce falamma kana amul faci yayin da shekara ta cin makka da yaƙi ta kasance shekara ta takwas kenan da hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a kaza sa'ad sa'ad ibn abi waqqas sai ya karɓi wannan ɗa kamar yadda ɗan uwansa kutuba ya masa wasiya faƙala sai ya ce ibnu aki kad kana ahida ilayya fihi ya ce wannan wato ɗan ɗan uwana ne kenan wannan khabar ne na mubtada a wanda yake mahadu ma'ana haza ibnu aki wannan ɗan ɗan uwana ne kutuba daman ya mun wasiyar cewa na karɓe shi a lokacin nan abdubun zam'a sai ya tashi ya miƙe faƙada sai ya ce ahi wa bunu amati abi wuli da ala firashi ya ce a'a ya ce wannan ɗan uwana ne kuma ɗan baiwar mahaifina ce a kan shimfiɗar mahaifina aka haife shi ta yaya za ka ce ɗan ɗan uwanka ne aka ɗan samu jayayya shi ya ce ɗan ɗan uwansa ne ya masa wasiyar cewa ya karbe shi shi abdul zam'a ya ce a ɗan uwana ne ɗan baiwar mahaifina ce a kan shimfiɗar mahaifina aka haife shi me za a yi fatasawaqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kora junansu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin rada hukunci a lokacin da aka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya maida fadarsa sa'ad shine sai ya fada ya ce ya rasulullah ibnu ahi ya ce ya rasulullah wannan dan dan uwana ne kutuba kana ahida ilayya fihi ya mu wasiyar cewa na karbe shi faƙala abdubun zam'a abdubun zam'a shi ma sai ya faɗa ya ce akhi wabnu walidati abi ya ce ya rasulallahi wannan ɗan uwana ne ɗan baiwar mahaifina ce azan Allah sai ya ce huwa laka ya abdubun zam'a azan Allah ya ce ya kai abd ɗan zam'a wannan ɗa kai ka cancanta ka riƙe shi alwaladu lil firash manzon Allah ya ce ɗa wato na ma'abucin mace ne abinda ake nihi da alfirash a nan ana nihi kenan mace kenan alwaladu lil firash aili sahibil firash na mai mace ne kenan kai babanka da yake da baiwa wannan ɗanan shi ne ya ce wani la'ahir lahajar na ga mazinaci taɓewa an gane ko na ga mazinaci taɓewa ko da an tabbatar da baiwa ba wanda ya taɓa kusantar ta in ba shi wannan mazinaci ba to in ta haifi ɗa ba na shi ba ne ba na ne baiwar ne wannan shine abin da yake ka'ida a shari'anci sun maƙala da saudata binti zama'a manzo Allah sai ya faɗa ga matar shi sauda diyar zama'a ya ce mata ihtajibi minhu manzo Allah ya ce ki kare kanki game da shi wannan yaro an gane ko ki kare kanki ki sha makance kanki game da shi an gane ko matsayin ajinabi yake limara amin shabahihi bi kutuba domin abinda manzon Allah ya gani na kama wato da kutuba tamkar an tsaga kara shine yace fama kenan akwai shubha ana tunda dan ya fi kama da wato kutuba shi kuma kutuba shine ya kusanci ita wannan baiwa ta hanyar shashanci amma da yake a shar'ance ma'abucin mace shi yake da ɗa a nan manzan Allah sai ya yanke hukunci cewa abu dubun zam'a shi ya cancanta ya riƙi wannan ɗa sai ce shi ne ya ce alwaladu lil firashi ya ce wa lil ahir al hajar manzan Allah ya ce na ga mazinaci wato shine tabewa shine anan sai yake cewa famara aha hatta da kiyalla wato tun wannan lokaci shi wannan ɗa bai koma ganin sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato har ya koma zuwa ga ubangijinsa don haka dai a takaice a nan abinda muke so mu gane kenan malam ya zo da wannan hadisi domin tabbatar mana da halaccin mutum ya ma wani wasiyar cewa ka kula da 'ya'yana shine muka yi bayani a baya wasiya ba ta keɓanta ba da dukiya za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا حمام عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan marar lafiya ya yi nuni da kansa nuni wanda yake bayyananne cewa ga abin da yake nihi kuma aka fahimci haka shine malam ya ce jazat irin wannan nuni da ya yi ya halatta abin da ya ce a yi masa aka fahimci cewa ga abin da yake nihi da wannan nuni to ya halatta tuntuni malam ya yanke hukunci in dai marar lafiya ya yi nuni da kansa nunin da aka fahimci ga abin da yake nihi to ya halatta a zartar da hukunci game da wannan nuni da ya shi ne ya ce iza auma almaridu idan marar lafiya ya yi nuni lafazin auma a an ciro shi ne daga al'ima idan aka ce al'ima shi ne al'ishara nuni kenan shi ne ya ce iza auma almaridu isharatar bayyinatan idan marar lafiya ya yi nuni bi ra'asihi da kansa nuni wanda yake bayyananne aka fahimci manufarsa za a yi hukunci da wannan nunin da ya shi ne malam ya ce ya ce ya halatta shi ne anan malam sai zo mana da hadisin anas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa anna yahudiyan lalle wani ba yahudi radda ra'asa jariyatin baina hajirai ya kwankwatse kan wata yarinya karama baina hajirai tsakanin wasu duwatsu guda biyu ya dora kan ya kwankwatse wal'iyazumillah saboda wani kayan ado da ya gani a jikinta ya same ta a kadaice a gefe kawai sai ya dora kan kan wani dutse sai ya kwankwase kamar yadda hadisin ya maimaito a baya sau da dama ita wannan yarinya kafin rai ya da fita aka zo da ita tana cikin yanayi wanda yake na hali hali yanayi wanda yake na fitar rai wakila laha sai aka tambaye ta aka ce da ita man fa'ala biki wa ya aikata wannan ta'addanci game da ki a fulan shin wane ne au fulan ko kowa ne ma'ana duk wani wanda ake tuhuma dole shi za a kama sunansa aka tambaye ta a fulan au fulan shin wane ne ko wane ne hatta sunniyar yahudi har aka kai lokacin da aka ambaci sunan wannan ba yahudi fa'au ma'ati bi ra'siha sai ta yi nuni da kanta ta gyada aka fahimci cewa ta tabbatar da cewa shi ne a lokacin nan faji a bihi aka zo da shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam aka tsatsara shi aka tambaye shi falan ya zar hatta hatta a tarafa bai gushe ba har sai da ya furci ya tabbatar da cewa shi ya aikata wannan ta'asa fa'amara nabiyu sallallahu Alaihi wasallama farudda ra'asuhu bil hijara manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni shi ma aka kwankwasa kansa wato da duwatsu kamar yadda ya mata kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum liqisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ubangiji ta'ala ya ce ya ku muminai ku san da cewa an farlanta muku sakayya filkatila wato game da waɗanda aka kashe sai ce alhurru bil hurri akan kashe ɗa a sababin ya kashe ɗa wala abdu bil ab akan kashe bawa a sababin ya kashe ba bawa wal unsa bil unsa akan kashe mace a sababin ta kashe mace an gane ko don haka can cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ya ƙara tabbatar mana yake cewa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda salasi sai ce at-tayyib zani والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة don haka wannan ana ma magana tsakanin musulmi idan ya kashe wani to wannan arni ne fa ba yahudi ya kashe wata yarinya ya kwankwasa kan aka zo da shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya yi furici ya tabbatar da cewa shi ya aikata manzon Allah ya sa shi ma aka kwankwasa kansa tamkar yadda ya kwankwasa kanta da haka Allah ya ce wa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibatum bi kuma haka yace fa mani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wannan shine tsantsar adalci iya abinda mutum yayi na nau'in kisa to idan an tashi sakayya shi ma haka za a yi masa a takaice malam ya zo da wannan hadisi a wannan littafi wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wasiya na cewa marar lafiya idan ya yi nuni da kansa nuni wanda yake bayyananne aka fahimci manufarsa to wannan ya halatta za a yi hukunci da abin da ya yi an gane ko idan ya yi wasiya kenan ko da mutum ya shiga cikin yanayi na rashin lafiya in ya yi nuni aka fahimci cewa ga abin da yake nuni a yi masa to za a yi hukunci da abin da ya yi kamar yadda a nan ita wannan yarinya tana cikin fitar rai aka tambaye ta waye miki kaza wane ne shin wane ne har aka kai kan shi wanda ya aikata wannan ta'asa da ita shi wannan bai hude ta yi nuni da kanta ta ce eh shi ne manzon Allah ya sa aka zo da shi kuma ya furuci ya tabbatar da cewa haka ne sannan aka zartar masa iya abin da ya dace da shi na hukunci babun la wasiyata liwaris قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء وابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa la wasiyata liwaris babu wasiya ingantacciya wato ga magaji duk wanda ya yi wasiya ga wanda ke da gadansa to wannan wasiya wasiya ce babila an gane ko batacciyar wasiya ce tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa irin wannan wasiya in har su magadan sun ba da izini sun zartar da ita to ya halatta me yasa saboda daman saboda haƙƙinsu ne shari'a ta hana cewa wanda ke da gado ba maganar a yi masa wasiya ka yi wasiyar cewa a bashi kaza wasu malamai suka ce a kwata-kwata ba ta ma halatta asali kenan kamar yadda malin ya yi tarjamar wannan babi kamar yadda yake al'adarsa wani hadisi ne malin ya ciro ya yi tarjamar baban amma hadisin wato baya kan sharaɗinsa hadisin yana cikin sunani abi daud da sunanin tirmizi da sauran littattafai na hadisi hadisi ne ingantacci riwaya ta abu umama allah ya ƙara masa yadda yake cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam a hudubarsa ta hajjin bankwana manzon allah na faɗa inna allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwaris manzon allah ya ce ya ku jama'a kusan da cewa Ubangiji ta'ala duk wani mai haƙƙi Allah ya kasa ya bashi haƙƙinsa don haka fala wasiyya ta liwa manzo Allah ya ce ba wasiyya ga ga wanda yake da gado la'anan nafiya ce lil jins la wasiyya ta liwaris ma'ana babu wata wasiyya wato ga magaji kenan duk wani wanda yake da gado to ba maganar yi masa wasiyar cewa a bashi kaza shine a nan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke faɗa kana malu lil waladi wato a farkon al'amari farkon musulunci duk abinda mutum ya bari na dukiya lil waladi wato na 'ya'yansa ne wa kanatil wasiyatu lil walidai ita ko wasiya da Allah ya shar'anta ita kwa ga ta mahaifa ce mahaifa su ake wasiyar cewa a ba su kaza a wata riwaya kamar yadda ibn jarir al-qabari ya fitar da ita ta hanyar mujahid ibn jabr daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda da lafazin wa kanatil wasiyatu lilwalidaini wal aqrabina cewa ita wasiya wato ta mahaifa ce da dangi waɗanda suke na kusa wannan lafazi shine yayi muwafaka da nassi na alqur'ani a ayar da ta gabata kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin shine anan yace wa kanatil wasiya ita ko wasiya wato ta kasance lil walidaini wato ta mahaifa ce kenan sai ka hada da dangi waɗanda suke na kusa abdullahi dan abbas sai ya ce fa nasaka allahu min zalika ma ahab ubangiji ta'ala sai ya shafi iya abin da ya so min zalika game da wannan hukunci kenan ya shafi ya shafi shine yace fa ja'ala lizzakari mithla hazzil unsayi ubangiji ta'ala sai ya sanya wato sai ya sanya ma ɗa namiji wato kwatancin rabon mace biyu an gane ko idan an ba mace kashi ɗaya to namiji shi linkin shi za a bashi shine yace fa ja'ala lizzakari mithla hazzil unsayi ubangiji ta'ala sai ya sanya ma ɗa namiji kwatancin rabon mace biyu wa ja'ala lil abawaini li kulli wahidin minhum as-sudusa ubangiji ta'ala sai ya sanya ɗaya daga cikin shida wato ga kowanne daga cikin mahaifa wa ja'ala lil abawaini ubangiji ta'ala ya sanya ma mahaifa uwa da uba as-sudusa ɗaya daga cikin shida likulli wahidin minhuma ga kowane ɗaya daga cikinsu mu gane ba ɗaya ba ne za a ɗauko daga cikin shida a ba uwa da uba su raba a kowanne daga cikinsu ya cancanci a bashi ɗaya daga cikin shida kenan a cikin shida in aka ba uwa kashi ɗaya aka ba uba kashi ɗaya nawa ya rage kenan kashi hudu kenan kowanne sulusi ne za a bashi wa ja'ala lil mar'ati sumuna war rubu'a ubangiji ta'ala ya sanya ma mace an gane ko ko kuma ka ce mata ubangiji ta'ala ya sanya ma mata as-sumuna wato kashi ɗaya daga cikin takwas a wani hali war rubu'a kuma ɗaya daga cikin hudu a wani hali wanda yake na daban sai ya ce wani zauji ashadra war rubu'a shi ma miji ubangiji ta'ala ya sanya masa rabun dukiya a wani hali war rubu'a da kashi ɗaya daga cikin hudun dukiya a wani hali wanda yake na daba dangane da shi ɗa namiji ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratun nisa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unsayayn Ubangijinku na yi muku gargadi na yi muku wasiya game da ‘ya'yanku, game da abin da kuka mutu kuka bari na dukiya sai ce da zakari mislu hafzin tsuntsaye, na ga ɗa namiji wato kwatancin rabon mace biyu. To haka uwa da uba a cikin wannan aya Ubangiji ta'ala sai ya bayyana mana, da ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsaye sai ce fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf sai ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad ubangiji ta'ala yace na ga mahaifan mamaci wato kowane ɗaya daga cikin mahaifan a bashi ɗaya daga cikin shida game da abin da ya bari na dukiya sharaɗi in kana lahu walad in shi mamacin yana da ɗa ko shika domin shika na tsayawa matsayin ɗa a lokacin da babu ɗa na tsatso shi ne ya ce wali abawaihi li kulli wahidin minhu masudusa sai ce mimma taraka in kana lahu walad shine anan yace wa ja'ala lil abawaini li kulli wahidin minhum as-sudusa kamar yadda Allah ya faɗa to sai yace wa ja'ala lil mar'ati sumuna war rubu'a wato ita kuma mata ubangiji ta'ala sai ya sanya mata ɗaya daga cikin takwas mace tana cancantar a bata kashi ɗaya daga cikin takwas a sababin mutuwar mijinta amma sharaɗi ya kasance yana da ɗakojika in ita kaɗai ce ɗaya daga cikin takwas za a bata in ma su huɗu ne an gane ko su biyu ko su uku ko su huɗu ɗaya daga cikin takwas ɗin da za a ba su su yi su raba mu gane kenan ba kowace ba daga cikin matan shi za a ɗauki sumunin dukiya a bata a ɗaya daga cikin takwas za a ba su su je su yi tarayya a kan shi su raba warrubu'a a wani hali na daban Allah ya sanya mata wato kashi ɗaya daga cikin hudun abin da mijinta ya bari a lokacin da Allah ya masa rasuwa ba ɗa ba jika sai a kasa dukiyar kashi hudu a bata kashi ɗaya in ma su biyu ne ko su uku ko su hudu ɗaya daga cikin hudun da shi za a ba su su raba shine can ubangiji ta'ala ke faɗa ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين shine sai ya ce wani zauji shadra miji ubangiji ta'ala ya sanya masa rabin dukiya na abin da matar shi ta mutu ta bari amma sharaɗi ya kasance ba ta da ɗako jika in dai ba ta da ɗako jika to a nan mijinta za a raba dukiyarta tsakiya a bashi rabi war rubu'a akan ba shi wato ɗaya daga cikin hudu a wani hali na daban kenan a lokacin da matarsa Allah ya mata rasuwa tana da ɗa ko jika sawa'an ɗan shi ne ko kuma ɗan wani ne can daban za a kasa dukiyar kashi hudu a bashi kashi ɗaya to shine a dunkule ubangiji ta'ala ke faɗa mana walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين to don haka a takaice wannan hadisi na abdullahi dan abbas hadisi ne mawquf amma hukuncinsa hukuncin hadisi ne almarfu saboda waɗannan maganganu nashi ko kuma mu ce wannan faɗa tashi nassi ne na alkur'ani ya tabbatar da haka don haka a takaice wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan aya ita ce ta shafi hukuncin yin wasiya ga mahaifa da dangi waɗanda suke na kusa su mahaifa mu gane cewa ta kowane hali ba sa saraya an gane ko game da cin gado sai dai ita uwa kawai akan samu hajibun naƙal misali maimakon ta ci kashi ɗaya daga cikin uku sulusi to sai a cire ta daga ɗaya daga cikin uku ma'ana ta koma ɗaya daga cikin shida kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين haka shi ma uba baya tsaraya ta kowane hali in ma ya ci ɗaya daga cikin shida idan shi idan mamacin yana da ɗakojika in ba ɗakojika to uba a nan asibi ne idan an ba duk wani wanda yake da rabo rabansa abin da ya rage gaba ɗaya uba sai zo ya kwashi don haka haka in ka ɗauka miji da mata su mata kowane hali ba sa saraya mace in shi mijinta yana da ɗa ko jika a ba ta ɗaya daga cikin takwas in ba ɗa ko jika a ba ta ɗaya daga cikin hudu to haka shi ma miji duk abin da matarsa ta mutu ta bari na dukiya in ba ɗa ba jika a ba shi rabin dukiya in ta bar ɗa ko jika a kasa kashi hudu a ba shi kashi ɗaya to don haka a nan kenan wasiya dangane da mahaifa wannan an shafe ta me yasa saboda suna da gado haka misali waɗanda suke al'akarabin waɗanda suke makusanta kenan duk wani wanda yake makusancinka wanda yake da gadonka to wannan shi ma ba maganar yin wasiya gare shi don haka malamai kamar yadda bayani ya gabata cewa ita wannan aya ba kwata-kwata ba ne ba aka shafe hukuncinta an gane ko wani ɓangare ne aka shafe hukuncinsa wani hukuncin kuma yana nan kenan ɗan uwa wanda yake makusaci wanda ba ya da gado in har mutum ya mutu in har mutum yana da dukiya mai yawa to ya tabbata cewa yin wasiya cewa a ba wannan dan uwansa wanda ba ya da gadansa abu ne wanda yake mustahabi wasu malamai suka ce wajibi ne tana nan a matsayin wajabci kenan yan uwanka na kusa waɗanda ba su da gadanka ka tabbata kana da magadan da sun sha makance su ba za su ci komai ba kuma Allah ya wadatar da kai kana da dukiya mai yawa to dole kai wasiyar cewa a ba su kaza da haka wasu malamai suka ce ita shi wannan wato ita wannan aya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil-wasiyati lil-walidayni wal-aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin wato wannan hadisi shine ya shafe ta hadisin kenan inna allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li-warith da haka wannan yana kenan daga cikin fadar magabata cewa sunna takan shafi aya ta alkur'ani kamar yadda sun tafi akan wannan hadisi shine ya shafi wato hukuncin wannan aya suka ce kwata-kwata duk wanda yake da gado wannan ba mu ganar yi masa wasiya ko da an yi wannan wasiya wasiya ce fatacciya illa kasancewar kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya wanda ita ma riwaya ce ingantacciya shi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa Allah ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa babu wasiya ga wanda ke da gado an gane ko hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin as-sunan na al-imam darqutni yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tajuzu wasiyatu liwarisi illa an yasha al-waratha wasiya ga wanda ke da gado ba ta halatta sai dai idan su magadan sun so idan in sun so haƙƙi ne nasu kenan suna iya zartarwa suna iya zartarwa kenan don haka dai a takaice kenan a nan abin da muke so mu gane cewa duk wanda yake da gado kenan wannan ba maganar yin wasiyar cewa a bashi kaza ko da an yi wannan wasiya wasiya ce ba tarciya wasu malamai suka ce kenan in har su magada sun zartar da wannan wasiya kenan za a iya zartar da ita kamar yadda wanda suka tafi akan cewa kwata-kwata wannan wasiya ba ta inganta kama wanda yake da gado kenan ko kuma yin wasiya da abin da yake ya wuce sulusi ga wanda ba ya da gado shine suka kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum wanda ya yantar da bayansa guda shida a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai mallaki komai ba bai bar komai ba a rayuwarsa in banda wannan bayi guda shida kuma gaba ɗaya sai ya ce ya yantar da su manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kausasa harshe a kansa gaba ɗaya waɗannan bayi guda shida manzon Allah ya ce a dawo da su aka dawo da su manzon Allah ya yi ƙuri'a a tsakanin waɗannan bayi guda shida sunayen biyu suka fito manzon Allah ya ‘yantar da su waɗannan hudun su kuma manzon Allah ya bautar da su suka zamanto gado ga magada kenan manzon Allah ya zartar wasiya da sulusi kenan bayi ne guda shida mazan Allah sai ya kasa su kashi uku sai aka yi ƙuri'a sunayen biyu suka fito biyun da suka fito mazan Allah ya yantar da su waɗannan ko mazan Allah ya maida su a matsayin bayi ne mazan Allah ya kausasa harshe yake cewa lau alimtu zalika ma sallaitu alai mazan Allah ya ce inda na san haka yayi mazan Allah ya ce wallahi da ban yi masa sallah ba kaza Allah ya kausasa da shi kaga wannan yana nuna cewa yin wasiya sama da abin da yake so da si bai halatta kai ga to kamar yanda bai halatta akan haka kenan yin wasiya ga wanda yake da gado shi ma ba ta ce ba ta ciyar wasiya ce ko an yi ta ba a zartar da ita don haka dai a takaice kenan shine malam yayi babu babun yace la wasiyata li babu wasiya ingantacciya ga wanda yake da gado kenan duk wanda yake da gado Allah ya kasa ya bashi haƙƙinsa kenan amma wasiya tana nan a matsayin wajauci ga wanda Allah ya wadatar da shi kuma yana da makusanta waɗanda ba su da gadon shi kenan dole yayi wasiyar cewa a ba su kaza an gane ko a faɗar wasu daga cikin malamai yin wannan wasiya mustahabi ce ba wajibi ba ce babu sadaqati inda al-maut qala haddathana muhammad ibn al-ala qala haddathana abu usama huwa hammad ibn usama عن سفيان هو ابن عيينة الهلالي المكي عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الجنا وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin yin sadaka a lokacin mutuwa mutum yana cikin hali na fitar rai idan ya yi sadaka da wani abu daga cikin dukiyarsa shin wannan sadaka ta yi shine a nan za mu ga dalilin da ke bayyana mana hukuncin irin wannan sadaka shin ta halatta ko bata halatta ba idan mutum yana cikin yanayi wanda yake na mutuwa shine anan malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato wani mutum ya faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam tambaya su ce masa ya ce ya rasulallah ya munzon Allah ayyu sadaqati afdal ya ce ya rasulallah wace sadaka ce fiyayya daga cikin sadakoki wannan mutum yana neman a bayyana masa sadaka wadda ta fifici kowace sadaka shine ya ce ayyu sadaqati afdal ya ce ya rasulallah wace sadaka ce fiyayya qala sai manzon Allah ya ce masa an tasaddaka a nan kana da fuska biyu ka ce an tasaddaka kinan kayi idgamu ta'ifi sad wanda asali an ta tasaddaka ne ko kuma ka yi takfifu sad kenan akan cewa an shafe ta'un kin kenan guda an tasaddaka an tasaddaka kenan ai an ta tasaddaka maza Allah ya ce masa an tasaddaka shine da za ka yi sadaka wa an ta sahihun halin kana cikin ƙoshin lafiya harisun kuma kana mai kwaɗayin dukiya san duk lokacin da mutum yake cikin yanayi wanda yake na ƙoshin lafiya to ya fi kwaɗayin dukiya fitar da ita a irin wannan lokaci akwai wahala amma duk lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya gaba ɗaya duniyar ma fita take daga kanshi a lokacin nan komai yana iya badawa saɓani a kan lokacin da yake cikin ƙoshin lafiya saboda shi wanda yake cikin yanayi na rashin lafiya to kwata-kwata shi iya abin da yake gure shi kawai a rayuwarsa samun lafiya duk wani abu na duniya yakan yi watsar da shi shine ana mazan Allah ya nuna masa ya ce an ta saddaka shine da za ka yi sadaka wa an ta sahihun hadisun mazan Allah ya ce halin kana cikin ƙoshin lafiya kana mai kwaɗayin dukiya ta'amu shine sai ya fassara mana wannan kenan lafazin hadisi ce ta amulu ligina halin kana ne gurin wadata wa takshan faƙar wato kuma kana mai tsoron talauci kasan duk lokacin da mutum yake cikin yanayi na ƙoshin lafiya to za ka same shi da gurin wadata shi kullum abin da yake so wato ya tara dukiya mai yawa kuma wannan dukiya da yake tarawa kuma yana jin tsoron talauci kenan hali wanda yake na rayuwa ko a samu canzawan lamari to ya riga dai ya dan tanadi wani abu yayi kwantubuloke shine yace ta'amuru ligina halin kana mai kwadayin wadata wa takhshal faqr kana mai tsoron talauci Maza Allah ya ce masa wannan sadaka ita ce sadaka wadda take fiyayya Maza Allah sai ya ja hankalinsa ya ja kunnensa ya ce wala tumhil Maza Allah ya ce kar ka sake wato ka yi jinkiri an gane ko wala tumhil maza Allah ya ce karka jinkirta ma kanka lafazin wala tumhil kana da fuska kusan guda uku wala tumhil kenan lamun kin sai kai mata iskan ka ce wala tumhil kenan anan la wato nahiya ce ko kuma wala tumhilu wala tumhilu kenan sai ya zamanto la'anan nafiya ce ma'ana kada ka yi jinkiri kenan nafiyun ne bi ma'anan nahi ko kuma wala tumhila ai wa Allah tumhila shine yace wala watum wala tumhila ai wa Allah tumhila ma'ana kada ka yi kenan yayi zamanto ma'ruf ne ala an tasaddaqa wa anta sahihun harisun ta'amulu ligina wa takhsha al-faqr wala tumhila ai wa Allah tumhila kada ka yi jinkiri manzon Allah ya ce hatta idza balagatil hulqum har akai lokacin da rai wato za ta isa ga karankarma alhulqum shine wato karankarma lokacin da rai tana sama tana kasa kenan tana halin fita kamar yadda yake faɗa falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzuru da can da yace kalla idza balagatit taraqi lafazin attaraki jam'i ne na tarkuwa ma'ana nan kenan lokacin da rai nan shine ake kira da tarkuwa kenan lokacin da rai yake sama yana yana sama yana kasa yana famar fita shine yace wala tumhil kaza Allah yace kada ka yi jinkiri na yin sadaka hatta idza balagatil hulqum har akai lokacin da rai ta zo karankarma kulta ka faɗa ka ce li fulanin kaza wani wato a bashi kaza wani fulanin kaza wani ma a bashi kaza wa kad kana li fulan wani shi ko yana da kaza nan kasancewar akwai ihtimalin cewa da na farko da na biyu yana nihin wasiya ce na cewa wani a bashi kaza wani a bashi kaza kenan a matsayin sadaka na ukun da ya ce wa kad kana li fulan shi kuma wannan kenan tabbatarwa ne ma'ana kenan wanda yake da gado shine alwaris na uku kuma akwai ihtimalin cewa na cewa da ya ce anan kulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa kad kana li fulan kenan wani bangaren kenan kasancewar anan yana tabbatar da cewa wasiya ne wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani bangaren ku yana tabbatarwa cewa kenan wani shi ke da kaza kenan yana da wani haƙƙi a kan shi in ma wani kaya na ajiya ko kuma wani bashi to don haka a takaice wannan hadisi yana nuna cewa yin sadaka da biyan bashi a lokacin da mutum yake cikin ƙoshin lafiya to wannan shi ne ya fi an gane ko shi ne abu wanda yake fiyayye lokacin da kake cikin ƙoshin lafiya in akwai wani haƙƙi na mutane a kanka to ka yi ƙoƙari ka sauki in wata sadaka ce za ka yi to a lokacin nan ka yi shi ne ya fi dacewa me yasa saboda a cikin wannan lokaci ne kake da kwaɗayin dukiya kana kwaɗayinta kuma kana tsoron talauci amma duk lokacin da mutum ya shiga cikin yanayi wanda yake na rashin lafiya na fitar rai in ya yi sadaka wannan sadaka ce wadda take halattacciya ta yi gane ko kuma a wannan lokaci hannu sauke duk wani nauyi wanda yake kan shi wajibi ne amma a lokacin da mutum yake cikin koshin lafiya ya sauke irin wannan nauyi ya yi sadaka shi ne abu wanda ya fi don haka ne a takaice wannan hadisi yana nuna mana fiyayyar sadaka wato yana nuna mana halaccin yin sadaka a lokacin da mutum yake cikin yanayi wanda yake na fitar da in yayi wasiyar cewa ai ba wani ma'ana ai sadaka da dukiyar shi wani a bashi kaza wani a bashi kaza a matsayin sadaka to in yayi wannan wasiya wannan wasiya ce wadda ta halatta kuma wannan sadaka ta halatta za a zartar da ita kenan daga cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa kenan a nan yana faɗa wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani kuma yana da kaza kenan a kan shi shi mai wasiyar kamar yadda akwai hadisi wanda na cikin sunan ibn maja hadisi ne ingantacce wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi a tafin hannunsa manzon Allah sai ya ɗora yatsarsa manuniya akan tofin da ya yi maza Allah sai yake faɗa yake cewa ya Allahu azza wa jalla anna yu'jizuni ibnu adam ubangiji ta'ala yake cewa ta yaya za a yi dan adam ya gagare ni sai yace wa qad khalaqtuka min qabli min misli hadhihi wanda gabanin hakan ni ne na halicce ka daga kwatancin haka ma'ana shine kenan dugon maniyi sai ya ce fa'iza balagat nafsuka ila hazihi wato idan ranka ta iso nan maza Allah sai nuni ila harkihi zuwa makogoransa ƙulta sai ka ce a tasaddaq zan yi sadaka wani a bashi kaza wani a bashi kaza ubangiji ta'ala ya ce wa anna awanu sadaka ina lokacin sadaka ku ya rigai kenan ya wuce me yake nihi lokacin yin sadaka wadda take fiyayya ya riga ya wuce to haka a wata riwaya ubangiji ta'ala sai ce hatta idza sawaituka wa adaltuka har akai lokacin da har aka kai lokacin da na daidaita halittarka mashaita baina baradai wato kayi tafiya tsakanin wato shine baradain lafazin baradain jam'i wannan lafazi ne wanda yake na musanna ne na barid idan aka ce barid ma'ana wani rata ne wanda yake na tafiya wani ardi minka waɗi ga ƙasa na shimfiɗa maka kana takawa ko ina ka je fa jama'ata wa mana'ata ubangiji ta'ala ya ce ka tara dukiya kuma ka hana hatta iza balagati taraki lokacin da rai ta iso karan karma kulta li fulanin kaza wa tasaddaqu bi kaza sai ka ce wane yana da kaza a guna kuma ku ba wane kaza sadaka kaga wannan kasancewar duk wanda ya haka to ya tabar ma kansa ladan sadaka wanda take fiyayya fiyayyar sadaka kenan lokacin da mutum yake cikin koshin lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna mana kenan wannan lokaci ne mutum yake da kwaɗayin dukiya wanda fitar da ita ba kowa yake iya ba sai wanda yake da imanin gaske kuma a wannan lokaci ai shaidani yana kawatar ma mutum tsawon kwana da duk bukatu kana da bukatar kaza kana da bukatar kaza yanzu in ka ɗauka ka bada kenan kaga abu kaza zai same ka kamar yadda Allah yake faɗa mana ash-shaytanu ya idu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shaidani a kullum yana muku alkawarin talauci in kai kaza talaucewa za ka yi kuma yana umarninku da ayyuka waɗanda suke na alfasha don haka a wani hadisi ingantacce hadisin na cikin sunan tirmidhi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin wanda ke kyantar da bawa ke sadaka a lokacin mutuwarsa maza Allah ya ce misalinsa misalin mutumin da yake kyauta ne idan ya ƙoshi kaga wanda bayan ya ƙoshi yin kyauta a nan abu ne mai sauƙi a shi amma lokacin da mutum bai ƙoshi ba ya ɗauki abu ya bada sai mai imanin gaske kuma haka a wata riwaya na cikin sunani abi daud hadisin Abu Sa'id al-Khudri ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la an yatasaddaqa ar-rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bi dirham khairul lahu min an yatasaddaqa inda mautihi bi mi'a manzon Allah yace lalle mutum ya sadaka a lokacin da yake raye a cikin ƙoshin lafiya da dirhami ɗaya manzon Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da zai yi sadaka da dirhami ɗari a lokacin da ya zo mutuwa ka ba da jika ɗaya lokacin da kake raye kana cikin ƙoshin lafiya to ya fi ka yi sadaka da jika ɗari lokacin da ka zo halin mutuwa kowa ne ya kamata mu dakata da yake akwai da shi a bulaguro mu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك